أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك اللهم يا أبنجي إنا حقيقة مو نحمدك منا غودي مكا وعلى ما علمت بسجا أبن دك السنة سوا وتو على ما علمتنا عن شاه آيتي نعم دان كثير منجلي كو في عائل متصل نعم.
والحسب عندهم كثير منجلي في عائل متصل تنام ya ce to Allah muna gode maka bisa ga abin da ka sanar shi mu Mm.
min albayani shine bayani Mhm, kaga min din bayani ya shine fasaha wa alhamta kuma ka cusa muna min at-tibyani shine bayyanawa Na'am.
bayan ka sanar da mu bayani kuma muna iya mu bayyana da Allahu wannan Akbar.
bayanin ga wani.
Mm.
kama nahmaduka Mm.
kamar yadda muke gode maka alama asbagta bisa ga abin da ka cika mana Mm.
min al-ada'i shine baiwa ka ba mu baiwa kuma baiwa cikakka Mm.
wa asbalta ko muna godiya gare ka bisa ga abin da ka sako muna Mm.
min algida shine kariya Allah.
Mm, ka ka ruha muna asiri Mm.
ruha asiri Na'am.
wa na'udhu bika ya Allah muna neman ka tsari Mm.
min shirrati daga kaifin allasan fasaha Mm.
dan in fasaha ta yi yawa kuma za a wuce wuri. kaifin harshen sai shi zama sai shi zama wata musiba kuma wa fuduli da kuma hululun alhazari surutu Na'am.
Ni daga nan an ka samu hululu Na'am.
cewa ga gashin suna ta hululu ma'ana ana ta maganganu na surutun banza to shine fudulu daga da hausa sai an kama sai hululu Awo. Awo, amma larabci na fudul Mm.
wato m- m- surutun da ya wuce wuri Na'am.
kama na uzu bika kama yadda muke neman ka tsari min ma'arrati daga aibin allaka ne gurya guryan magana Na'am.
Eh, ya zama magana ba ta yadda Mm.
Mm, kana son kai bayani Mm.
amma kuma ba ba ka iya wa fudushi da kunyatar alhasar kasawa Kwarai.
yanzu ka ɗauko abu ka tallabo kana son kai amma kuma sai ka kasa kai kunya to Allah ka kare mu daga wannan kunya da kasawa Mm.
wa nastakafi Mm.
bikal iftinana muna neman isuwa ga al iftinana fitinuwa Mm.
bi dira'i da faifaye wa almadihi mai yabo Na'am.
yanzu gashi mun yi abu na kirki Mm.
yanzu kuma mai yabo shi tuwo shi waiwaye shi wuce wuri wajen yabo mu kuma sai mu hitinu Tabbas.
mu- mu ji- mu ji kan mu wani abu Sosai ku.
Mm.
Tabbas.
wa igda'i da kuma runcewar almusamihi Mm.
mai rangwame shi kuma ya ga ayyuban ya ga laihin Mm.
ya gano su Mm.
amma kuma ya runce idanu ne kawai bai gani ba Mm-mm.
ya yahi to sai mu kuma mu zaci Mm.
cikar da Sosai ku shakka babu tabbas.
to duk ire-iren wannan hitintunuwa ya Allah ka kare mu daga gare ta kama saka fi bika al-intisaba kamar yadda muke neman isuwa al-intisaba ka huwa bika da kai Mm.
li izra'i domin walakanta alqadihi mai suka Mm.
walakantawa mai suka Eh.
idan mai suka kashe to shi walakanta Mun fahimta malam.
wa hatki da keta asirin alfazihi mai kunya taswa Mm.
da zun shi na son shi shi samu kunya Mm.
wa nastaghfiruka ya Allah muna neman ka gafara mun sauke daga gargado a shahawati sha'awowi Mm.
ila suki zuwa ga kasuwar ashubuhati da kitta Mm.
ka shawa mu ta ja mu ta kai mu cikin kasuwar kitta Mun fahimta malam.
kama nastaghfiruka kamar yadda muke neman ka gafara min naqli daga ciratu alhadawati zambiyoyi Mm.
ila khidadi zuwa ga hanyoyin alkhadi'ati kusakurai Mm-mm.
wa nastawhibu minka Mm.
muna bi dabbayar suwar tawfiqan dacewa Mm.
yi at-tawfiqu huwa khalqul qudrati ala sa'ati Na'am.
talibtawa iko bisa ga da'a Ina fahimta.
amin kana da gare ka Mm.
ka'idan mai jan gora ila rusul zuwa ga shari'a Mm.
wa qalban kuma muna neman ka ba mu zuciya Mm.
mutakalliban mai jujjuyawa ma alhaqi tare da gaskiya duk tun da gaskiya take Muna ji.
zuciyar nan tana ci Mm.
wa lisanan da kuma harshe Mm.
mutahalliyan mai kawatuwa bi sirri na gaskiya Mm.
wani dukan ya Allah ka ba mu hurci Mm.
mu'ayyadan wanda an ka karfafa bil hujjati da hujja ko wace magana za a yi to akwai hujja Mm.
wa isabatan da kuma daidaita Mm.
za'idatan mai korewa an zairi daga karkata Mm.
wa azimatan da kuma niyya Na'am.
qahiratan wadda ta rinjayi Mm.
hawan nafsi son rayuwa Na'am.
akwai azama Mm.
bisa ga yin aikin nan Tabbas.
wa basiratan da kuma lura Mm.
nudriku wadda muke cimma wadda muke riska irfanal qadari sarin daraja biha da ita Mm.
wa an tus'idana ya Allah muna roƙo ka azzarta mu Mm.
bil hidayati da shari'a bil dirayati Mm.
zuwa ga ilimin diraya Na'am.
musan ilimi wato wanda babu wani taklifi a ciki al ilmu bila takallufi Na'am.
shine ilimin diraya Na'am.
ka san abu riwayatan wa dirayata Allah.
wata adudana ya Allah ka taimake mu ka karfafe mu bil i'anati da taimako alal ibanati bisa ga bayyanawa na'am wato mu bayyana a fahimta mai bayani a gane na fahimta wata asima na ya Allah ka tsare mu ka kare mu min algawayati da gabata Mm.
fil riwayati a cikin riwaya na'am wata sirifa na ya Allah ka juyar da mu an istafahati daga wauta Mm.
fil fukahati da kakaci na'am magana mai daɗi Mm.
ya zan magana mai daɗi ta jaka haka kaɗa wauta Mm.
hatta na amana har sai mun amince ma kasuwa da girbe-girben an arsinati harasa Mm.
don harshe wahal ya kubbun nasa Mm.
alama na khirihim ko shakka ba illa hasa'idu alsinatihim Mm.
Mm. wani kufa a isan muna gawa ila halake halaken azzakara fati kawatawa Mm.
fala na rida ya zan ba za mu tusga ma mawuri da matukin ma asamatin zunubi ba Mm.
wala na kifa ya zan ba za mu tsaya ba mu kifa matsayin man da matin da na sani ba na'am wala nur haka ba za a mace mu ba Mm.
bi tabi'atin da bibiya Mm.
wala ma'tabatin hakanan zarki na'am wala nulja'a ba za a matsashe mu ba Mm.
ila ma'aziratin zuwa ga kawo uzuri Mm.
an ba da ratin daga subul da baka Mm.
gaugautakan magana Mm.
ka sako ta kai tsaye ba tare da ka ka ka- ka shirya ba ko ka nuna ba Allahumma ya ubangiji Mm.
fa haqiqa ka tabbatar da hadhihi almunyata wannan guri lana gare mu Mm.
wa anilla ya Allah ka samar da mu hadhihi albunyata wannan abin bid'a wannan bukata ta mu.
na'am wala tudhina ya Allah kada ka hishe mu garana Mm.
an zillika daga barin inuwa ka asabiji wanda a cikakke Mm.
wala taj'alna ya Allah kada ka sanya mu murghatan tsoka lil madri ga mai kamna subhanallah Hmm. watan fakat haƙiƙa kai- kai- kai ya zan wato an- an- ana ta dumin mu ana ta cin Magana namu.
ce ɗaya aka Yawwa, yi.
magana ɗaya aka ishi na yake kada ka sanya mu tsoka lil madri ga mai kamna Mm.
ka samu cikin bakunan mutane faƙar madarna ilaika ya zal mas'alati ya Allah haƙiƙa mun miƙa hannun roƙo ilaika zuwa gare ka Mm.
wa baka'ana mun kaskantar da kai Mm.
bil istikanati da kawaici wato kaskantar da kai na shi ma istikana Mm.
Mm, tar da kai laka gare ka wal maskanati da kuma talauci wastan zalla mun nemi saukar kara maka karimcin ka aljamu mai yawa Mm.
wa man naka da baiwakka allazi ya amma wannan da ya gani na kuma sai sa fadlaka alladhi amma Mm, to duk ma'anar su guda Mm.
nuska ce kenan Mm.
ni kuma wa man naka Mm.
to duk dai da fadlaka da man naka Mm.
bi ma'anan Na'am.
wato da baiwakka allazi amma wannan da ya gami Mm.
bidara'ati da kaskastan da kan a tsalabi biɗa na'am wa bidara'ati da jallin al'amali guri Mm.
sun masa annan bitawassuli muna tawassuli muna fadanci bi muhammadin da annabi muhammadu sayyid bashari shugaban yan adam Mm.
wa shafi'i mai ceto almushaffa'i abin ba ceto fil mahshar cikin taron kiyama tabbas allazi khatamta wannan da ka cika annabi ina annabawa bihi da shi akhatamun nabi ah
wa imamul mursalin Mm.
wato mu a alaita kuma ka ɗaukakar da daraja ta hu daraja ta fi illiyina Mm.
a cikin illiyina na'am Mm, wato wani wuri na inda aka tattara ayyukan salihai a ciki Mm.
diwanu kuma na'am azra kama illiyuna ba tabbas kitabun ma'un ko shakka ba Mm.
Mm.
wa wasabtahu ka sifanta shi fi kitabika cikin littafin ka almubini Mm.
mabayyani mai bayani fa qulta kacci Mm.
tumi amma qulul qawli Mm.
innahu laqawlu rasulin karimin Mm.
Mm, innahu haqiqa shi alqur'ani Mm.
da ƙaunar zancen rasulun manzo na karimin mai girma na'am zi kuwatin ma'abuci ƙarfi Mm.
makinin ko mai daraja inda zil arshi kuma ma'abuci al'arshi yana da matsayi tabbas muɗa'in samma Mm.
kuma abin waɗa ana can can sama mun fahimta a nemai ɗa'a Mm.
kuma aminin amintacce na alal wahayi Allah kan manzanci Mm.
to ka faɗi haka nan wa anta asdaqul qa'ilina Mm.
to jumla mu'tarila kenan alhali kai kai ne mai gaskiyar masu faɗa tabbas Mhm, wasu malamai na cewa afalu tabdili ba shi aiki wajen matan ubangiji an ka ce asdaqu mafi gaskiya ah to dama ana ana kwatanta na wanga yana da wanga yana da amma wanga yayi ya shi to ba shi Allah bai da wannan Ba- ba- mizani tabbas.
wasu kuma suna cewa ana yi ana ana yi kasuwa Mhm, irin wallahu a'lam Allah sai a ce Allah Allah shine masani masani Eh, ba wasu mafi kuma sun sani fassara su ce mafi sani Mm.
a to wasu malamai sun tafi akan haka nan sabani na dai na malamai wasu na Mm.
ganin cewa ba afalu tabdili bai aiki ga ubangiji ga da Ubangiji.
na'am Mm, saboda la'akari da asalin Mm.
shi ainihin afalu tabdila ne na'am
to wata wata wata wata nuska kuma ba wagga aya sakawa ba Ah.
Mm.
wa ma arsalnaka illa Yawa.
rahmatan lil alamin yawwa wata nuska ka gani kuma arsalnaka kuma aiko ka ba Mm.
ya rasulullahi saboda wato an tafi akan cewa kaga wagga aya wagga aya ta tafi akan zanci na jibril kaular rasulin kai rasulin karim shi kuma shina son shi magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam to dan shi daga baya da ya tu wajen gyara to sai ya sa wagga amma arsalnaka maimakon shi sa wagga wato wagga ta farko din da baya da yayi nazari ya fahimci cewa wagga akwai aqwal din da sun kai karfi da jibrilu aka ruhi da qaul la qaul rasulin karim kuma kauli mai karfi to sai ya dauki ya jaye da yasa to kuma ko da ya jaye sun sa hudin sun riga sun kai to sai dai an ga kuma turowa daga baya wasu musoyi da su suka tsaya وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أيقوك مفاتي كان رحمة قتالك اللهم يا أبنجي فصل عليه كيدا تنشي دار جنك أي بس أغريشي وعلى آله دا إيالان جدنس الهادين ما سشر يسوع وأصحابه دا كما صحبانسا الذين شاروا الدين وأننا سنك أوك قد الدين سنك أغاش سنك باشا كاريا waj'alna ka sanya mu ya Allah muttabi'ina masu biya li hadihi ga shari'a tai wa hadihim da kuma shari'ar su na'am wa anfa'na ya Allah ka amfane mu bi mahabbatihi da sunai wa mahabbatihim da son su ajma'ina baki daya innaka haqiqa kai qadirun mai cikakken iko kake ala kulli shay'in shi'ta daga duk abin da kasu Allah wajadirun kuma makamanci kake bil ijabati da karbawa wa ba'du bayan basmala da salsala da hamdala fa innahu haqiqa abinda ash-sha'ani zikrul maqamat shi a fa'ili ambaton makamomi jaraya gudana bi ba'd anbiyatil adabi cikin sashen majalisoshi na adabi allazi wannan da rihuhu iska ne ya raka da takwanta fi hazar asir cikin wannan zamani ba lokaci ne ka tashi ba masabihu hitullunai wa khabat sun bici yanzu ba shi ka tashi ba to an batun makamomi allati wannan da shike badi'u zamanil hamazani ittara'a shi ya kirkire ta dan shi badi'u wato mutum na wanda an mai fasaha wanda an ce da an zauna majalisa ana cikin majalisa ɗaya za a kira malam aimuna ya akwai na makama don take zai shirya musu makama nan wurin nan ko su bashi maudu'i shi faɗa musu makama kanta kawai ya ce حدثنا عيسى بن هشام عن ابي الفتح الاسكندري انه قال شيكنا يا كفصا to shi ya kirkire ta wa allamatu hamzana kuma shine babban malamin hamzana sunan gari na rahimahullahu ta'ala wa'aza shi bari'u ya danganta nash'ataha kirkirat wannan makama ila abul fath al-iskandari zuwa ga abul fath al-iskandari shi an matsayin abu zaid al-qirawani wa riwayata ha ya dangana riwayata ila isa bin hisham shi kuma shi an matsayin haris wakilahuma kuma dukkaninsu da abul fatih din da isa mai shamin din majhulun abin jahil da na ya rufu ba san shi ba wa nakiratun nakirata da la ta ta'arrafu ba ta ma'rifantuwa nakirata wadda ba ta zama ma'arifa ha abada ka ba a ma tunanin su ba ba a ma san su ba kirkirar su ɗaya na aiki gizo da kokin haka wai fara sababin haka man wannan da shike isharatu ishara ta hukumu hukunci na wa da'atuhu da'a ta gurmuri ba kaga sarki na ce nan ce da ya ishara to shike nan hukunci kawo kuma biyayya gare shi gurmun riba da zaka ribanta to fa ashara sai ya ishara ila an unshi a makamatin kaga hukunci kuma riba ta da biyu din to sai ishara zuwa ga cewa in kirkire makamatin makamomi atlu waɗanda zan bi tilwa biya albadi ubadi ufi hagare ta in yi koyi da shi in yi yadda ya yi wa in ko da yake azzali gurgu mai gurmunta lam yudrik ba zai cimma sha'awa hogen addali mai karyan haka tsari ba ba zai iya cimma ba ba a kwatantawa wato mai karfi ga mai ga kiba ga karfi shi kuma wanga azzali gurgu shi kuma wancan ga kiba ga karfi kaga ba a hadawa wazakartuhu sai ni mai muzakara ma'ana ni dan tattauna da shi bi ma kila game da abin da an ka faɗi fi man allafa ga mutumin da wato yayi talifi bai na kalma sai tsakanin kalma biyu ko kalma biyu ka wallafa to ka gitta kan kaga wato hankalinka ga al'umma Allah ya za a auna a gani tabbas a wa in- inda al-imtihani yukramu ar-rajulu aw yuhan to shi shina ishara zuwa ga cewa mala- cewa da malamai kai man allafa kitaban aw qala shi'ran to fa inna ma ya'ridu ala nasi aqlahu na'am duk wanda ya talifi ko yayi wata waka to mutane na ba ya gwada ma hankali ne su kuma mutane za su auna su gani auna ku Ihin ya cika ko kuma akwai akwai akwai tawaya Allah ya yara Mhm. kaga fa in asaba faqad istahda sosai in ya yi sawaba to ya ya ya samu hada ya cimma manhaj da kasan samu kware in asda faqad istaqaza kware ya bi a jehe shi Allah ya ai sai yara mai kalab to shi na ni mai muzakara fi man allafa baita wato fi man allafa ga wanda ya tara baina kalmomin tsakanin kalmomi biyu wannan zama ya tsara baitan baiti guda aure ne ko baiti biyu wastaqaltu nibbi walwalewa min hazal maqami daga wannan matsayi allazi wannan da alfahamu fahimta ya haru shi kadima cewa fihi a ciki ne gaskiya الوهم وهمي ويفرق شرقايا ويصبر أجربي قور زرهن الأقل هنكلي مم، ciki ne za a jarabi hankalin mu kuma ga kaga fahimta za ta dima wace Kware.
wani lokaci ma wahami shi haɗu
tabbas qimatul mar'i qiman mutun wa tabayyana tana bayyana fil fadl tabayyana fil fadl gadifi zan ga qiman nan za ta bayyana wa yuzqarru kuma za a matsar da sahibi kuma abuci ne ila an yakuna hashi kasance ka haɗi bilailin kamar mai kwasan yangan dare eh mutum na tsaye da daddare na kwaso yanga da itace da kara kaga ba mamaki ya kwaso da ni kawai da maciji kunama ko maciji ko wani kwaro wanda zai zai cutar da shi au jalibi rajulin ko kuma mai jawo da kawo wa khailin da dawaki ya jawo rundunar yaki kaga ya jawo rigima kware
wa qalla ma salima mikisarun nan mikisarun mai yawan dumi salima da ya tsira kalla ya karanta ma kware ba a cika samun a ce mutum na mai yawan dumi kuma a ce wai ya tsira a ya karanta kuma ko karancin kuma kwarai ba wallahi kware
au ukila ko kuma a walwala isarar tun tube lahu gare shi bai kira ga bai kira kuma in- in ma ya kira Mm.
mun yi tun tube ba a walwala ne ai da ma wallahi yawan tuni ga ai baki ne ya ja mai a gani ba a walwala mai tun tube nan to falan malam yusuf lokacin da bai biya bukata ba bil iqalati da walwalewa ya sai mai wadanga bayanan amma duk da haka ne ya ƙi biyan bukata wala a afa wato bai yi rangwame ba bai yi afuwa ba min almakalati daga zancen nan labbaitu sai na karba da wata hu da ya sanin ta shi kira ne talbiya ta irin karba almudi mai biyayya biyayya ta kawai su sani na'am wa bazaltu zuhudal mustadi in watsa kokarin mai samun iko fi mudawa ta yi wajen yi mai biyayya wa an sha'atu sai ni kirkiri 50 na makamatan makama 50 alama wa'anihi tare da abin ga da nika fama da shi mina na nika fama da shi min qarihatin shine na hankali jami'atin sandarra hankali kwanci shiki babu motsi Mhm, wato hankali ne sandarri na na'am Mhm. wa fitratin da kuma wayo kaifin hankali shi aka ce ma alfitra na'am al-sakau kaifin hankali khamidatin bichatta wadda ta bice yadda ka san an samu ru- wuta ruwa ruwa to haka nan hankalin nashi ko ma'ana dai kwanci shi ke hankalin nashi bai bai motsa warawiyatin da kuma tunani na dubatin kohahwa kohahen tunani gare yayi tunani har shiga ji bai iya fahimta komai Allah ya wa humumin ga kuma bakan ciki damuwa wato nasibatin mai wahalar suwa mai sa wahala Mhm, da kallaki na nisa bane na haza nasaba
to ni kirkiri makama hamsin ta hatawi waɗannan makamomin sun tattaru ala jibti bisa ga gaskiya alƙawli zance wa hazlihi da bananci akwai gaskiya amma kuma akwai ta wasa waraƙeƙen lafzi akwai kuma silalin lafazi wa jazlihi akwai kuma mai gwaɓi ne yi ma'ana mai mai fasaha kenan wa gurari akwai hwarin hwari-hwarin albayani fasaha wa durari akwai la'aliƙuna shi lu'ulu'i ne wa mulahil adabi kuma akwai daɗaɗan sannai wa nawadirihi akwai nawadir waɗanda ba kasafai aka samun su ba ila ma wa shahatuha tare da kuma abin da niƙawata ta biki da shi min al'ayati na ayoyi wa mahasini da kyawawan alkinayati kinayoyi wa rasa'atuhu da kuma abin da dan hora shi fiha a cikin ta min al'amsali na misalai al'arabiyyat na larabci karin magana karin magana na larabci na'am walla da'ifi da kuma tausasa al'adabiyyat na adabi subhanallah Mm, adab adabul latif wal ahaji da huri huri wato luguzi na'am luguzi luguzi shine ai ma maganar da baka baka a ganda baka fahimta shine ai ma ai ma luguzi awo ilgazi ya bi ilgazi
النحوية wato annahawiyya na nahau duk zai kawo huri-huri algazu na nahau نعم wal fatawa da kuma fatawowi allugawiyya na luga سوكما wal rasa'il da kuma wasiqu al mubtakarati waɗanda anka kirkira نعم wal qudabi da hudubobi al muhabbarati abin wa barbaro صح mana abin kabatawa kenan wal mawa'izi da wa'uzza al mubkiyati masu sakuka wal adahiki da kuma abubuwan da ke sa dariya al mulhiyati masu shagalta shi da su kamanci kamanci da waɗancan masu sakuka نعم mimma amlaitu daga abin da ni shifta jami'ahu dukkani ne ala lisani bisa ga harshen abizairin nisaruji abizairin asaruji Mm.
kaji kaji mai mai makama kenan shi Mm, shi an ka dangana mu na shata wasu na tunin jingina riwaya ta hu riwaya ta yi ilal harisu mai hammamin zuwa ga harisu ɗan hammam mai noma ɗan mai yawan himma albasiri wa ma kasattu bai- ban yi nuhi ba bil ihmadi da ihmadi fihi a cikin ne al-ihmadi shine cirata daga wanga maudu'i a kuma wanga wanga maudu'i shi ake cewa al-ihmad ma'ana a dan a dan ba kwakwalwa dan wani abu da zafi sha'awa haka idan an ka yawo a bata nishadi idan an ka an ka an ka ci abu na jere ruzutu to za ta gaji مجازا ne to dan shi ana dan sakin maudu'i نعم Mhm, sai a bata nishadi shine aka ce ma al-ihmad نعم
to ban yi nuhi ihmadi ba bihi a ciki ne illa kan shida face don sa nishadi ga ƙari ihi makaranta ne don in sa nishadi shi yasa nika ihmadi منفرد wata kasira da kuma yawaita sawadi dalibi bakin manema ne sawadi din nan ma'ana taro نعم taron manema ne ya zama kowa na su yawa jama'a walam udihu ban azama wannan makama ba min al-ash'ari na waƙoƙi al-ajnabiyyati manisanta waɗanda ba ni ni kirkira ba illa bai ta yi in ba baiti biyu ba kuma baitukan nan guda biyu fazzaini ɗaiɗaiku na ma'ana kowane baiti da wanda ya yi shi نعم wanda wanda ya yi shi daban wancan wanda ya yi shi daban assassu wanda na asilta bin ya gina al-maqamatil fulwaniya maqamul fulwaniya alaihi ma akan su da منفرد su na na gini maqama ta biyu da su wa akharain da kuma wasu baituka guda biyu kuma su kan tawa mai ne tawaye na mai su guda su tawaye dammantuhuma na kumsa su ga khawatima cikon maqama al-karajiyya al-maqamatil karajiyya maqama karajiyya can can da yake ja a shita uwa ilzi man min hawa ijihi sabun izal qadru min hajatina habasa kinnan wa kisun wa kanun wa kasu ila ba da tawabi wa kusun na'im wa kisa wadannan abin yace wa ma ada zalika duk wadanda ba wadanda ba to fa hadiri tunani na abu uzurihi shi uban budurci ne duk wani baiti to shi yake ta wannan budurci mu kudari kuma shi an mai katso waton hulwihi daɗi ne wa murrihi da ɗaci ne haza wannan ma'atirafi tare da furuci na na ina itirafi bi annal badi'a cewa badi'u zaman al-hamazani rahimahullahu sabbaqu gayatin mai yawan cerewa na ga gaya ga mutuka na san cewa lalle badi'u bai cin bai suna mai fasaha wa sahibu ayatin ma'abuci ayoyi na mujizoji na wa annal mutasaddi haqiqa mai gittawa ba da hu bayan li insha'i maqamatin domin shi kirkira maqama to la ya tarifu ba zai yi kan wata ba illa min fudalati sai daga kingi ne kingi ne na zai ta walau kuti ya balaga ta qaddama ko da ko an bashi balaga irin ta qaddama qaddama ibn ja'far wani shahararren marubuci na mai fasaha to ko shi ab- kai ah, ko kai ashi to sai kai kan wata ga badi dan shi azadan ba wala yasri zalika almasra ba zai tahiya wannan matafa ba illa billahi sai da shirye suwati alhamdulillah malam muna da walillahi darul qa'id tunda wancan ko kariya ana iya shiga wani lokaci Allah ya hutar da gajiya malam ya saka malam alkhairi
lalle gada gada kan wada a gada yana jin daɗi